بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren talata ne daidai da daren 23 ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1433 daidai da 16 ga watan januwari shekara ta 2012 wannan shine kasar na 81 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fiqh sira wallafar Profesa Zaid Abdulkarim Zaid Allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alheri. Idan jama'a musulmi ba su manta ba, mun shiga almabhasun rabi wuri na hudu wanda malam ke bincike da yi mana bayani dangane da fiqh sira fil hijratin nabawiyya. Tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da hijirar shi daga Makka zuwa Madina. da kuma waɗanne darussa ne ake tsintsinta daga cikin wannan ainihin wato ɓangare na tarihi mai albarka mun shiga wannan fasli lokaci ya ƙure mana to saboda karatun ya tafi daidai zan sake ɗauko mana karatun kamar yadda ainihin wato ya kamata insha Allah malam yace al-mabhasur rabi' wuri na hudu wanda ke bincike dangane da fiqh sira fil hijratin nabawiyya darussan da ke cikin tarihin hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kamar kullum malam yakan fara kawo tarihin a takaice sai kuma sai kawo ainihin wato darussa kuma ina son ku san duk da cewa a takaice ne tacewa ike yi idan ka je ka ɗauki littattafan tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam irin sira ta ibn hisham da sauransu za ka ga tarihi mai tsawo amma galibi ba a tace ba shi yasa karka ga wannan din takaitacce ne ka ɗauka cewa lallai malam ya takaita ne takaita wadda ba haka ya kamata a ba a hakan din shi ya dace don dama galibin abin da ya inganta a tarihi ɗan kaɗan ne sauran abubuwa za ka samu galibi akwai ƙari da abubuwa waɗanda masu ba da labaran suka shi shigar malam ya ce lamma tammat bai'atul aqabati thaniya li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayin da mu'abaya'a ta biyu ta tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ma'anar wannan shine a lokacin da mutanen Madina suka karbi addinin musulunci a karan farko a wurin aikin hajji suka koma gida suka gaya wa danginsu danginsu suka yi shiri na musamman aka haɗu wajen mutane saba'in da wani abu suka zo domin karɓan addinin musulunci da kuma tabbatarwa da annabi cewa sallallahu alaihi wasallam suna tare da shi za su mara mai baya za su ba shi masauki kuma za su marabce shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da manzon Allah ya ga cewa an sami irin wannan dama azina sallallahu alaihi wa alihi wasallama liman kana ma'ahu bil hijrati ila al madina sai manzon Allah ya hijira ga waɗannan sahabbai da ke tare a wurin shi na'am na'am sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi izini ga waɗanda ke tare da shi akan su hijira zuwa Madina abin da yasa aka ce waɗanda ke tare da shi dan a lokacin kar ku manta mafi yawancin sahabbai sun yi hijira suna Habasha to kaɗan da suka rage a Madina ai a Makka sai annabi ya ce musu to su tafi ainihin wato Madina din fa kharaju arsala sai suka tafi a kungiyance wato tafiya ta gayya wa kama sallallahu alaihi wa alihi sallama bi makka manzo Allah ya zaman shi a makka yantaziru an yu'zana lahu fil khuruj yana sauraron ai mishi izini domin fita wato duk wannan yana nuna mana kenan ita hijiran nan ibada ce to tunda ibada ce annabi ba zai tafi sanda ya so ba zai tura waɗanda ya so a sanda ya so ba sai lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ga ya dace ya ainihin wato ba su umarni a wannan lokacin ne ainihin za su tafi don haka su an yi mishi izinin ya ce musu su tafi amma shi ba a yi mishi izini ba don haka shi sai zaman shi a makka sallallahu alaihi wa alihi wa sallama فكان أول من هاجر من مكة إلى المدينة أبو سلمة بن عبد الأسد mutumin farko da ya fara hijira daga makka zuwa madina shine sahabi abu salama dan abdul asad wato mijin ummu salama ثم عامر ابن ربيعة سننسي عامر الربيعة وامرأته ليلى دكما أينين واتو ما تشي ليلى ثم عبد الله بن جحش سننسي عبد الله بن جحش a nan ta iya yiwa kai tambaya abu salama ba yana daga cikin waɗanda suka yi hijira zuwa habasha ba gaskiya ne a wannan lokacin karkamanta akwai jita-jita da ta yaɗu wadda wannan yaɗuwar jita-jitar cewa duk kafiran makka sun musulunta sai ta sa wasu da yawa sai suka baro habasha sai suka dawo makka shi yana ɗaya daga ciki da shi da matar shi ummu salama da suka dawo to lokacin da wannan dama ta samu kuma shine sai suka wuce ainihin madina kuma abdullahi ibn jahash sannan sai kuma surikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abdullahi dan jahash wato dan uwan zainab bintu jahash mata annabi sallallahu alaihi wa sallam thumma almuslimuna arsala sannan sai kuma musulmi jama'a jama'a ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda baki da ثم هاجر عمر بن الخطاب sannan sai kuma Umar dan Khattab ya hijira shi kan ba sai ya shiga kungiyar kowa ba don shi kadai gayya ne wa akhuhu Zaid haka nan Zaid ibn al-Khattab dan uwan Umar ne shi ma ya hijira wa Ayyash ibn Abi Rabi'a haka nan Ayyash dan Abi Rabi'a dukkan su suka yi hijira dai ku su ba su tafi a cikin jama'a ba ولم يبق في مكة إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعلي بن أبي طالب وقلة من المسلمين إما لحبس أو غيره ba waɗanda suka rage a makka daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai Abu Bakrin sai Aliyu dan Abi Talib sai kaɗan daga cikin musulmi waɗanda imma an tsare su ne ko kuma wata larura ta sa su kamar rauni irin su Abdullahi dan Abbasin da sauransu wanda shi yaro ne karami da mahaifiyar shi ummul fadl ita kuma mace ce to ga ta mace ɗanta kuma karami ne mijinta kuma kafiri ne ita da ɗanta musulmi ne kaga ita mace ɗanta yaro miji da zai karfafe ta kuma shi yana cikin kafirci to ire-iren waɗannan an same su kaɗan waɗanda wasu dalilai na rauni yasa suka kasa fita وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه كثيرا ما يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة ذاك أبو بكر الصديق ya kasance sau da yawa yakan nemi izinin manzon Allah cewa kai min izini ne ma in fita in hijira fa yaqulu lahu ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzon Allah kan ce da shi la ta'jal kar kai gaggawa ko dai na gaggawa la'alla Allah an yaj'ala laka sahiba mai yiwa Allah ya saman maka abokin tafiya Allahu akbar ka ji magana irin ta manya fa yatma'u Abu Bakr an yakuna huwa sai Abu Bakar ya rinka sa rai to Allah ya sa abokin tafiyar ya zama shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fata an gane waɗannan bayanan gashi da malam ya gama su sai ya nuna ka koma littafin ainihin al-mawahib al-ludaniyya na ainihin al'imam al-kasqalani ba asqalani ba kasqalani mai sharhin bukhari mujalladi na ɗaya shafi na 284 zuwa 285 idan ka koma wannan littafin ina son ka gane in ka je ba haka za ka ga tarihin ba za ga tarihi ne mai tsawo shi malamin ya tace maka abin da ya tabbata ne anan ta hanyar amfani da ilmi mustalahi tarih an gani saboda haka nan ya ce maka koma ka duba ne in ka duba za ka je ka ga abubuwa masu ɗimbin yawa to wannan yana daga cikin fa'idar ilmomin usul da muke cewa misali yanzu littattafai da ake ɗibo tarihin aljanu da sauransu irin littafin akamul murjan na ainihin abdullahi shubuli da makamantan waɗannan littattafan in ka je ka ga Malam Wahid Abdulsalam Bale a cikin littafin Wiqaya ko Sarmul Battar ya ce je ka ka duba su in ka je sai ka samu wasu labarai masu tsawo amma sai ka ga shi wanda ya kawo maka takaitacce ne shine yayi amfani da ilimi ne wajen tato abin da ya inganta to galibin waɗanda ba su san haka ba sai wani ya ce ai shi ya ga labarin ma ya fi haka tsawo sai je in zai wa'azi sai je ya ɗauko asalin wancan ɗin bai san cewa can bola ce nan an zo an tato abin da yake mai amfani ne aka bar sauran to saboda rashin wannan ilimin sai ma ya kasa gane me aka yi kuma shi in ya je ba zai iya yin abin da aka yi ba Allah madaukakin sarki ya taimaka mala yace walamma ra'al mushrikuna anna ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama akhadhu fil hijra yayin da mushrikai suka ga sahabban manzon Allah sun fara yin hijira suna ta yin hijira suna ta yin hijira ijtama'u wa ma'ahum iblisu fi surati shaykhin najdi sai suka kira taro daga cikin waɗanda aka kyale suka shiga cikin taron nan akwai iblis iblis din nan ya zo wannan taro ne a wata shiga ta wani dattijo mutumin ƙasar najat a nan abin da ake nufi da najad shine yankin iraki ba wai najad wadda aka fi sani a yau ta riyadu ba a'a don a wannan lokacin ita wannan najad din bata ma shahara ba ma akwai ta don haka ku kiyaye jama'a wannan ainihin najad kalma ce wadda kamar yadda bahaushe yakan ce tudu a ce tudun wada tudun saibu tudun wazirci tudun murtala misali saboda haka kaga yanzu misali akwai tudun wadan zaria fiye da shekara hamsin da ta wuce ko makamancin haka in ka tafi cikin abuja yanzu akwai tudun wada tana nan a wuse zonfo tudun wada ce sai ka ce shekara talatin da ta wuce akwai wannan tudun wadar babu saboda haka kaga wannan najad suna ne akwai najad a iraq akwai najad a cikin hijaz akwai najad a cikin ainihin riyab to wannan najad ta riyab ta yanzu ba ita ce a nan ake magana ba wannan maganar mai yi wasu ku ba za san me nake nufi ba amma bari fito da ita karara wato wannan dattijo da ya zo daga najad ku duba wane ne iblis ne to shikenan a cikin tarihi da salon magana na larabawa da na hausawa duk wani tsohon banza sai a kira shi tsohon najadu to aka ce tsohon najadu to ana nufin ainihin wato mutumin banza kenan ga dattijo har dattijo da shiga ta kamala amma sharri ne ya kawo shi shine sai bawo shi ce tsohon najadu ina fata an gane to wannan iblis ya sanya kaya da sutura irin ta ainihin wato mutanen najad za mu dawo mu karanta wani tarihi a ƙarƙashin wannan kafin ni nisa insha Allah aka kira taro fi darin nadwa a darin nadwa darin nadwa din nan ita ce cibiyar da suke haduwa suke taro su waɗannan ainihin kafirai ya ta shawaru na fi amrihim suna neman shawarwari game da al'amarinsu wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza watawassalu ilal mu'amara sai wannan shawara ta su ta kai su zuwa ga ainihin haɗin kai mu'amara ita ce baturan yau yake kira conspiracy ma'ana a haɗa kai akan a wani mugun abu an gane sai ainihin wato sai suka haɗa kansu ilal mu'amara wato fatawassalu fatawassalu ilal mu'amara ala qatlihi sallallahu alaihi wasallam sai shawara su ta kai su zuwa ga su haɗa kai su haɗa baki a wajen kashe annabi sallallahu alaihi wa sallama bishtiraki adadin min alqaba'il alqurashiyya amma ta hanyar haɗo wani adadi na ƙabilun ƙuraishawa wato su ƙuraishawa ƙabilu ƙabilu ne kamar yadda hausawa ba ka iya cewa ƙabilu ƙabilu ne duk da shi ba wushin an ce ƙabila sai gana ƙasa ce ma'ana karkasuwar wani jinsi yanzu hausawa wani jinsi ne yarabawa wani jinsi ne sannan kuma inyamurai jinsi ne to cikin hausa sai ka samu wannan ba kano ne wannan ba zamfare ne wannan ba katsine ne to irin haka idan aka ce ƙabilun ƙuraishawa yanzu kaga annabi sallallahu alaihi wasallama ba hashime ne idan ka tafi wurin ainihin abubakar shi kuma bataime ne in ka tafi wurin ainihin umar shi kuma adawi ne da kake jin ake cewa rabi'atul adawiyya wanda bahaushe bai iya faɗi sai ce rabi'atul badawiya matan malam badamasi kai bahaushe akwai tarihi ne adawiya ne al'adawi ina fata an gane umar ba adawi ne ina fata an gane idan ka zo usman fa usman shi kuma wani iri ne hmm tani bani umayya ne usman amawi ina fata an gane to haka amma kaga dukkan su menene qurayshawa ne an fahimta jama'a za ka samu basakwace bakabe bazamfari dukansu menene sakwatawa ne yanzu ka samu mutumin da ya zo daga ainihin wato sumaila ta jihar kano ba kano ne in ka samu bahadeje fa ba kano ne in ka samu mutumin kura fa ba kano ne amma kaga sai ga wannan yana jihar kano wannan yana jigawa amma duk menene kanawa ne to saboda haka waɗannan ƙuraishawa sai suka tattaro cewa shawarar ita ce kowane ɓangare na ƙuraishawa su kawo wasu samari hatta ya bi adamuhu yadda in an kashe annabi jinin shi zai tarwatse wala ya tamakkanu banu hashim min almuwajaha yadda yake banu hashim dangin shi ba za su iya tunkarar wata kabila kwaya ɗaya su tuhumce ta da jinin ɗan uwansu ba dan haka fayar bau biddiya sai su yadda cewa a ba su diya dan suka ce za su yaƙi to za su yaƙi duk mutanen ƙurashawa kenan to kuma haka ba za ta yiwu ba jama'a kun ji wannan takaitaccen tarihi wanda akwai lamba da malam ya sauke ya dan bayyana wani abu dangane da bayani akan irin makircin da shedan da iblis suka yi wajen su shiga wata sura domin su haifar da rudani a cikin addinin Allah ko kuma wani mugun aiki a sha ƙasa ya ce qala suhaili fi rawd al-unuf الإمام السهيلي أتكل لتافن شميسونا الروض الأنف شرهي نينا أينهن سيرة السيرة ابن هشام سهيلي يمت شرهي يسن يامت الروض الأنف أتكل مجلد نبي شافي نقريبي دتلاتين دترا يتي وإنما قال لهم abin da ya sa shi wannan shaitani ya ce da su inni min ahalin najat ni fa ina daga cikin mutanen najat فيما ذكر بعض أهل السير كما يد وسمع لمن سيرا سكا أنبتا كاغني ديك ما لمن يني أبن دا إلمي سيتي كما يد وسمع لمن سيرا سكا أنبتا واتو با رواية تي با رويتو وأكي دا إسنادي با ياتي ما لمن سيرا سكا أنبتا أم فهمت؟ لأنهم قالوا سبو دا تشيوا سكا متانا مكا دا باسش غوانا تارو تشيوا سكا لا يدخل معكم في المشاورة أحد من أحد من أهل تهامة wani daga cikin ɗan yankin tihama wato tihama ita ce yankin ƙasar makka da madina a yanzu to duk wanda yake daga wannan yankin yake to ba zai shiga wurin taron ba li'anna hawahum ma'a muhammadin sai suka ce saboda waɗannan mutanen wannan yankin suna da ƙauna ga muhammadu to muna tsoron kar wani daga cikinsu ya shigo ya zama mabiyi ne daga cikin Muhammad mabiyan annabi Muhammad ko kuma yana da tausayi ko yana da wata kauna ko an fahimta wato malam na son ya kawo maka me yasa da shedan ya zo sai ya ce musu shi daga Najd yake saboda sun ce wani dan Makka ko yankin Makka kada ya shigo to kun ga in ya zo aka ce daga ina kake ya ce daga Makka kun ga za a ce ba za ka shiga ba dan aka sai basar da su ya ce ga daga inda yake kun ji dalili na daya dalili na biyu kuma shine mutanen makka sun yarda da cewa mutanen ƙasar najad wato wajen iraki mutane ne waɗanda suke gwaraza ne masu kaifin tunani kuma inda wajen makirci ne sun iya falidalika ta matsala lahun fi surati shaikhin najadi to don haka da ya tashi sai ya rikida ya zama ainihin wato surar wani dattijo mutumin najad ka karanta wancan littafin da na faɗi ɗazu mai suna akamul murjan game da tarihin aljanu ne za ka ga wai yaya aljanu ke rikida haji wata sabuwa sai da malamin ya tattauna haka wai suka ce ai suna da wata addu'a ne da Allah yake halittar su da ita wadda da zarar sun yi kawai sai su rikida wasu suka ce a'a suna da wani button ne wato suna da wani makunni ne a jikinsu wanda in suka so su rikida da sun danna abin kawai sai su rikida waɗannan maganganun duk malamin ya nuna ba haka bane sai ce a ai ɗabi'a ce majbula jibuliya a haka aka halicce su sai ce kamar kai mutum ne yanzu kana tsaye in ka so ka ruga da gudu akwai wani zikiri ne da sai ka yi sannan zaka ji ka kwashe da gudu akwai wata giya ne da sai ka goya ta ta tafi ta dawo sannan ka kwashe da gudu da ka so gudu sai dai aga kaya haka aljani da zaran ya suranta a zuciyar shi zai rikida kawai sai ya rikida kuma ya rikida ya zama abin da ya kudurta niyya baya bukatar sai yayi wani abu haka Allah ya halicce su ina fata an gane Allahu akbar malam yake cewa wa qala sheikh muhammad nasib الرفاعي ونبب مالني ميسونا الشيخ محمد نصيب الرفاعي وهو من أهل الشام yana daga cikin mutanen ƙasar sham Allah ya gafarta mishi ya rasu yace wa ka anna ahla najd منذ zalika zaman yace kamar dai su dama mutanen najd tun wancan zamanin kad ishtaharu bin nushi wa hikmatir ra'ayi sun shahara da iya bada nasiha da shawara da kuma hikima wajen ra'ayi fatamassala shaitan bi zayyihim dan haka sai shaitan ya shiga cikin ado da kawa da shiga irin tasu don me domin yana ganin cewa hakan ne zai sa su gamsu da shi kaga na farko dai in ya ce shi mutumin maka ne mun bayyana dalili sun ce mutumin maka ba zai shiga ba na biyu za su so su san wanda in ya shigan kuma zai musu amfani don haka kai dattijo daga ina kake sai ce daga najad a a a madalla shigo irin ku muke nema shigo shigo a taro ya yi taro sai a ce to a kulla kofa kawai ai taro ya hadu ina fata an gane ya yi musu haka ne liyuhima quraishan dan ya ruɗi quraishawa annahu yansahuhu cewa ya zo musu nasiha ne fayatma fayatma innu li ra'ayihi sai su samu natsuwa da ra'ayi irin nashi malam yace hamish muktasar tafsir ibn kathir ya ɗauko wannan magana ne daga ƙasan tafsirin ibn kathir amma muktasar wanda malam nasib ar-rufa'i yayi ba wanda sabuni yayi ba ba wanda sauran ainihin ahmad shakir da yayi a'a nasib ar-rufa'i din yayi nashi shi ma to a mujalladi na biyu shafi na 286 anan ya dauko wannan magana anan yayi kokarin ya kawo mana ɗaya hikimar ne daga cikin hikimomin da ta sa shedan ya rikida ya zama mutumin kasar najd ko an fahimta jama'a kamar yadda shi kuma ya ƙoƙarin bayyana mana ɗaya hikimar ɗaya hikimar dai ita ce shi ba ɗan makka ba ne to dama ba su yadda ɗan makka ya shiga ba to ɗaya hikimar kuma ya rikida ya zama haka ne don ne domin sun san mutanen ƙasar iraki mutane ne waɗanda suna da ainihin wato ƙarfin ra'ayi irin haka wa qala abdullahi al-qusaini abdullahi al-qusaini ko al-qasimi al-qasimi al-qasimi qasim kasasu usaimi Abdullahi Al-Qasimi ya faɗi fi mushkilatil hadisin nabawiyya wa bayaniha a cikin littafin shi mai suna mushkilolin hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma bayani akan waɗannan mushkiloli shafi na 209 zuwa da goma yace inna ru'asa a quraish kaga su shugabannin larabawa na quraishawan nan la yadkhuluna ma'ahum bas yadda kowa ya shiga wurin taron nan ba illa man yazunnunahu min ru'asa iddahma sai waɗanda suke ganin shugabanni ne waɗanda suke da ainihin wato bajinta ko gwaraza wal ra'ayi da kuma ainihin shugabanni waɗanda suke iya kawo ra'ayi wal hanka da kuma ainihin wato abin da zai warware wato solution abin da zai warware a halin da ake ciki wa tarhibihim bihi da kuma irin marabar da suka yi mishi din nan lamma qala yayin da yace innahu min ahli najad to marabar da suka yi mishi dinnan dalilun ala annahum yusallimuna li rijali najad bitafawuq alaihim bil ara'i wad daha dalili ne akan cewa su qurayshawa suna sallama wa mazaje na ƙasar najad akan cewa sun fi su suna da fifiko akan su wajen ƙarfin ra'ayi da kuma sadaukantaka wa yadullu aiba har wa yau kuma wannan bayanin na nuna mana ala anna shaytana shi shaytan din ya'rifu lin najdiyin zalika ya san su mutanen najar suna da irin wannan siffar dan haka yazo da ainihin siffar su inda ya san cewa in ya zo da siffar mutanen najar mutanen najar a wurin mutanen makka ragage ne kaga ba zai zo ba na haka sai ya zo da sunan waɗanda ya san cewa za a amshe shi wa ya arifu kuma shi shaidan ya san anna quraishan ta arifu lahum zalika cewa quraishawa sun san irin wannan siffar ga mutanen najad wa huwa ghayatu ta'zim kaga wannan matukar girmamawa ce wal madhi da kuma yabo lin najdiyin ga mutanen najad haka ne ko ba haka ba cewa saboda har an san cewa su sadaukai ne har wani yana iya shiga wata siffa tasu ya je ya karya da sunansu wa shaitanu to sai malam zai fara wa'azi a nan kaga yadda malaman aƙida suke su duk wata dama da suka samu sai sun yi ƙoƙarin nuna maka alaƙar me za ka ci amfanin wannan wurin da ainihin kiyaye imaninka ko ɗaukaka darajar imani sai ce shi shaiɗan kad ya tasawwaru fi suratin kafira yaka iya shiga cikin surori da yawa faqad yatasawwaru fi suratil ulama'i al-ma'rufin bil imamati fi din shaiɗan yakan ainihin wato shiga sura ta malamai waɗanda an san su da jagorancin a cikin addini an san su su shugabanni ne jagorori ne a cikin addini sai ya shiga irin tasu da iblalin nasu don ya ɓadda mutane wa ma kana tasawwara shaytanu bi surati haula'i naqsan fihi malam yace ka sani fa shaytan ba yana shiga irin ta waɗannan manyan malamai bane da nufin naƙasa su bal al-aksu huwa sahih yana shiga ne da nufin girmama su wannan ita ce ingantacciyar magana domin mai domin yana shiga ne da nufin ya girmama su a idan waɗannan da zai zo ya ruɗa ba wai asalin girmamawa ba wai yana shiga ne ya zo ya ce shi ne shekul islam ibn taimiya ka san cewa a zamanin ibn taimiya shedan yana shiga shiga ta ibn taimiya ya je ya bada fatawa ya rubuta fatawa sai a zo a yi tasabbut a wurin ibnu taymiya sai ya dariya sai ya ce ƙarya ne sai ce a malam kai ne muka gani fa ce ƙarya ne shedan ne ya shiga sura ta kawai na fata an gani ibnu taymiya da hannun shi ya rubuta yanzu nan zan dan gaya muku don ba mu da lokaci ne ba sai karatun ya koma nan a abin nan ma za mu abin nan ga littafin mu gabata da shi amma almuhimmu da muke so ka gane zai shiga ne shiga ta malamai da waliyai da bayan Allah da ya san ana girmamawa ka karanta tarihin si da abdulkadiri a cikin littafin siyar alamin nubala za ka ga inda shaidan yake ainihin zuwa yana ainihin neman ya roɗi shi kan shi si da abdulkadiri yana zaune ya ce wata ran sai shaidan ya zo ya ce mishi ya abdulkadir ni ne Allah wanda nake ni ne mahalicci na bayyana gare ka ne saboda irin darajojinka da kaza da kaza da kaza sai sai da abdulkadir ya ce kai ne Allah wanda ba abin bauta da gaskiya sai kai kaga can ya gabatar da kan shine Allah mahalicci sai ce kai ne wanda ba abin bauta da gaskiya sai kai sai shiru sai ce ihsa aduwallah watse makiyin Allah yace sai ji ya tafi yana dariya yana cewa Allah ya kubutar da kai daga makirci na saboda imaninka da tsoron Allah yace amma na batar da mutane masu ɗimbin yawa da wannan irin ainihin halin a nan ƙasar tamu jama'a akwai mutanen da shaidan yake musu rudi mutum yana zaune a anguwa irin anguwar madabo sai ainihin a zaure yana baiwa ɗalibai karatun fiƙihu ko karatu na ainihin tauhidi ko menene fa sai kawai sai kaga yana cewa dalibai su matsa haka su matsa su matsa yana musu ishara su matsa me yake gani ka'aba ce ta zo ga ta nan ta shigo cikin zauren ta zo za ta kewaya shi kuma ya gaya wa ɗaliban cewa ka'aba ce ga shi nan ta zo za ta kewaya shi shi kan shi shehin kabara ya faɗi haka ya ce ka'aba tana zuwa tana kewaye si da abdulkadir to kullum tambayar da muke ita ce ka'abar da ke makka ce take tumbukowa ta zo ta kewaye wani shehi a madabo ko a kabara idan eh wannan yana so ya tabbatar da karamar shehi ka'aba ta zo har kano ta kewaya shi sai mu ce a daidai lokacin da ka'abar ta zo take kewaya shi a can an saka masu ɗawafi ne on hold an ce musu ku saurara ne za ta je kano ta kewayo wani shehi ta dawo sannan ku zo ku ci gaba da kewaya ta tambayar farko kenan tambaya ta biyu idan ba ita ba ce wata ka'aba ce daban ashe ba karama ba ce don ka'aba kwaya ɗaya ce a duniya to in dai waccan ce ta zo take kewaya shi to kenan a can kuma ana can ana kewaya ta to kun ga shi yasa modern technology zai iya ƙaryata su ma'ana yanzu sai ka kama tashar qur'ani wadda ake nuna ka'aba kai tsaye in aka ce ga ta nan a madaba tana kewaye shehi sai ka ce ga ta nan live muna ganin ta ga ta nan yanzu ƙarya ne kenan to abin da zaka ce shedan ne ya shiga sura ta ka'aba yazo yake rudan shi haka sai ka ga mutum malami yana wa musulmi limancin sallah sai kawai sai a ga ya dawo baya ya zo ya tsaya cikin sahu na farko me yasa sai ce ya ga annabi ne ya zo ya karɓi limancin in ka taɓa shi zai ce saboda annabi ya ce shaidan baya shiga cikin sura ta ainihin annabi gaskiya ne shaidan baya shiga sura annabi amma tambayar ita ce kai ka san annabi yadda in wata sura ta zo ta ce maka shaidan ne ai annabi ne zaka iya gane shi ne ko ba shi ba ne idan ka san annabi to kai sahabi ne idan baka san annabi ba to kai malami ne na hadisai da ke karanta hadisai don hadisai ne suka siffanta annabi sallallahu alaihi wasallam sai jimillar siffanta shi da qur'ani ne amma qur'ani ma bai siffanta siffar shi ta halitta ba ya siffanta siffofin shi na ɗabi'a ne yaya ike da tsawo yaya farin shi ya gemun shi yaya saikon shi yaya gashin shi yake ya haƙorin shi yake ya wushirya ya zobe yaya waɗanne irin tufafi yake sawa yaya takalmin shi hadisi ne siffarta haka idan ka karanta hadisai yadda har zuciyarka ta ɗarsa su ka iya fahimtar yadda yake shi ne fa za ka gan shi ya zo maka a mafarki ko a ido ka iya tabbatar da cewa shi ɗin ne in ba haka ba wata sura za ta iya zuwa ta ce maka ita ce annabi amma abin da ake nufi shine in har wani malami ne shedan na iya ɗaukan surar wani malami surar shi ta gaske kamar yadda kuka ji nace ka duba duk malanta ibnu taymiya da tauhidin shi shedani zai shiga irin surar shi yana da rai ya je wani gari ya zauna ya karantar da su ya musu fatawa me kake tunani kuma ka gan da ibnu taymiya ya faɗa haka da alƙalamin shi a cikin littafin shiga shi qa'idatun jalila fit tawassul wal wasila a cikin ibnu taymiya da kanshi ya kulla fasli sukutun da guda ya tattaune wannan matsala da ya gama tattaune ta ne kaf sai ya ce abin mamaki ya ce ba wai ana magana shehunnai na ɗariƙa ba ya ce shi kanshi shaiɗanu su ne mai haka saboda haka kun ga al'amarin shaiɗan to ya wuce da inda kake tunani ma'ana kenan yanzu idan kai ahlus sunna ne kullum kana ganin cewa shedanu suna rikida ne da sura ta ainihin shehunnan dariƙa su je su rikita masu dariƙa da masu sauran abubuwa ka ji kai ma shedanu suna shiga shiga irin ta malaman ahlus sunna su je su kawo musu rudani jama'a kun fahimci hadarin shedan ya wuce yanzu yadda ake tunani kuma kenan saboda a cikin hadisin ai annabi ya ce shedan baya surantuwa da ainihin surar shi ma'ana bayan annabi shedan na iya surantuwa da surar kowa sahabbai duk sun tabbatar da haka yana nan cikin muqaddimar sahihu muslim za mu zo mu tattauna in mun gama tattauna wannan amma abin da nake so ka gane magana da malai yake cewa shedanun nan ba wai suna shiga surar waɗannan malamai bane domin nakasa malaman a'a suna zuwa da surar ne don su girmama malaman a fuskar jama'a su zo su ce sun zo da wata fa'ida ne za su bayar na fata an gani malam yace fa inna ghaliban ma ya tasawwaru bisalihina aw man yadhunnu annahum salihun yace domin galibi waɗannan shaidanu suna rikida ne su ɗauki sura ta salihai da waliyai ko kuma waɗanda jama'a ke zaton cewa mutanen kirki ne liyastati at-taghyir domin ya samu dama kawo rudani wata bilil da kuma ainihin batar da mutane malam yace ya ɗauko waɗannan bayanai ne daga cikin wancan littafi mushkilatul hadisin na bayo bayanu a cikin shafi na 209 zuwa 210 bi ikhtisarin yasirin da takaitawa sosai ko kuma da takaitawa yar kaɗan wato ya ɗan takaito bayanan bai kwararo bayanan duka ba in ka je ka karanta littafin zaka samu insha Allah ta'ala to kun ga wannan jama'a yana faɗakar da mu akan wani babban haɗari kenan ina fata an gane shine na zo da sahihu muslim ɗin tare da cewa mun karanta waɗannan asarai guda biyu a nan amma ga waɗanda ba su san su ba ko ba su je su ba to ga su zan sake karanta mana a cikin sahihu muslim a babin nahaya anir riwayati anir du'afa babin da ke bayanin an hana karɓar riwaya daga masu rauni wa lihtiyatu fi tahammuliha da kuma taka tsantsan game da ainihin wato karɓar riwaya ko kuma ɗaukar riwaya da yaɗa ta daga masu rauni sai ya ce wa haddasani abu sa'idin al-ashaj ita ce riwaya ta uku haddasana waki'un haddasana al-a'mash عن المسيب ابن رافع عن عامر ابن عبد قال قال عبد الله عبد الله ابن مسعود الله يقارى مش يردايتي إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل shaiɗan yakan shiga surar wani mutum ma'ana wani mutum wanda yake sananne a wurin wasu mutane shine ma'anan ma'arifar duk mun karanta an ka koma ka samu kaset din wannan wurin duk sai da muka yi sharhi ma'ana yakan shiga surar wani sanannen mutum faya'atil qauma sai ya je wurin wasu mutane waɗanda su mutanen sun san wannan mutumi fayuhaddithuhum bil hadisi min al kadhib sai je karanta musu hadisai na ƙarya fa ya tafarraquna sai mutanen nan su watse fa yaqulu ar-rajulu minhum sai ka ji wani daga cikin su yana kararwa yana cewa sami'tu rajulan a wurin wani mutum na ji wannan magana na ji wannan hadisi a'rifu wajhahu ni in na gan shi a fuska na san shi wala adri masmuhu sai dai sunan shi ne ban sani ba yuhaddisu shi na ji yana ba da wannan hadisin wannan magana ibn mas'udin ya faɗe ta abinda muka karanta a cikin sharhohi kamar yadda malamai suka bayyana shine wannan magana ibn mas'udin ya faɗe ta amma kai da ganin ta ka san ba za ta yi da ra'ayi ba na haka sai suka ce a zance ibn mas'udin ne ya faɗi amma hukuncin wannan daga annabi ne marfu'i ne karanta sharhin ainihin sahih muslim qurratu ainil muhtaj a cikin mujalladi na biyu na sheikh muhammad ali adam zaka ga waɗannan bayanan jama'a kun ji wannan haɗarin shedan ya shiga surar wani malami da yake an san malamin hadisi ne ya je wurin mutane mutanen da shi shedanin ya san sun san wannan a matsayin malami sai karanta musu hadisin ƙarya sai su watse sai su tafi suna karar da wannan hadisi in aka tambaye sai su ce eh wani malami ne wanda da na gan shi na gane shi sai dai sunan ne kawai ban iya kiyayewa ba kaga shedan ne imam muslim yace wa haddathani muhammad ibn rafi haddathana abd الرزاق اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص daga abdullahi dan amr dan as Allah madaukakin sarki ya tsara mishi yarda sahabi ne shi ko cewa inna fil bahri shayatin a cikin teku akwai shaidanin aljanu masjunatan waɗanda suke a ɗaure an kulle su a kurkuku awfaqaha Sulaiman annabi Sulaiman ne ya kama su da ya daddaure su yushiku an takhruja suna dab da su fito su waɗannan shaidanu fataqra ala nasi qur'ana su karanta wa mutane wani abu su ce kuma shine qur'ani qur'ani na gaskiya ko kuma su karanta mutane wani abu su ce wannan saƙo ne daga Allah jama'a kun ji a nan ne har shi malam Muhammad Ali Adam a cikin wannan sharhi na sahihu Muslim ya ba da labarin cewa mai sharhin sahihu Muslim mai suna Fathul Mulhim yake cewa fiye da shekaru ashirin da suka wuce ko kusan haka sai ga wani bature ya fito daga ainihin cikin teku aka ce ainihin profesa ne ya ce ga ƙur'ani ya zo da shi na gaskiya amma da bai samu karbuwa a hannun musulmi ba kwana biyu shikenan sai magana ainihin sai ta watse shikenan kawai dama ya zo batar da mutane waɗannan irin musibin jama'a kenan sun wajabtar da maganar da muke ta kai da komowarta a cikin karatun muqaddiman muslim ita ce duk maganar da ta zo maka ka tsaya ka tace ta duk maganar da ta zo maka ka tsaya ka tace ta wallahi jama'a akwai yanayin da ya kai ni kaina wani ya taɓa rubuta takarda ya je wani gari yana ba da fatawar yana ba da wannan takarda ana photocopy ana abin nan cewa fatawa ce ya rubuta wa albani na zariya albani ya rubuto mishi ansa haka zo min da takardar na ce ƙarya ne wane ne a su dai suka ce wallahi mutumin ya daɗe yana zuwa nan amma wane ne ba sani shikenan sannan yanzu haka ka je garin bidda cikin jihar Niger za su baka wasu lambobi guda biyu na MTN ɗaya ta Glo da ka buga zai amsa sai baka labarin shine albani shine kaza shine kaza ka yi fata ya maka fatoyi tsaf shine albani na zariya kuma ya ce maka anan zariya ne yake to wata rana sai asirin shi zai tono da na samu labarin sai na natsu ban yi wani fanikin ban yi wani hayaniya ba sai na natsu sai na karɓi lambobin na karɓi lambobin shi kenan sai na samu wata waya sai na buga mishi sai na ce ina so gashi gashi gashi gashi da Allah ga abubuwan da muke so da Allah ya aiko mana na littafai ya samu littattafai ya aiko aka kawo mana su muna karatu a nan daidai masallaci da muke wa maza da mata karatu a kaduna a kawo kawo littattafai wato na nuna wasu ɗalibai ne masu son da awar shi kaza kaza mun ji malam kana faɗin wasu littattafai shi ne ya siyo littattafan ya aiko fa ka duba ƙarfin hali aiko littattafan ana nan sai shigen haka ta faru sai wasu matasa daga garin bidda sai suka buga mai jihar bidda jihar Naija sai suka buga mishi da Allah suna buƙatar kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza ya aiko musu to da Allah za su aiko mishi da wasu sakonni kaza kaza kaza shikenan ka ji jur'a rashin kunya sai ya ba da wannan adireshin cewa za a same shi a nan kawo inda nake karantawa na zaune mai yiwa wanda nake faɗin maganar yana nan ina ganin shi yana zuwa shi aka aiko lokacin ya zo ya kawo min kawo cewa ga shi kaza kaza sai na ce a ba ni bane suka yi ta mamaki to shi kenan da na tashi sai ne halin namu ma'ana mu ba malaman hadisi bane amma muna kwaikwayon su ne sai da na bi shi keke da keke ram sai gashi a hannu wani basakwace ne da na gama kure shi kaf ya rasa yadda zai yi don shi ya yi karatu ne a malaysia kuma shi suna tare da su bello yabo suna tare da musa lukuwa to ana bugo musu waya ana cewa shi ne albani yana yi musu bayanai saboda ya ga ai duk abin ɗaya ne kawai yana faɗa musu kaza kaza kaza na ce amma kana yin ƙarya sunanka muhammad awwal adab ce a a zariya kake a kana da laƙabi albani a na ce to kayi ƙarya na ce kaga daga nan ka zube amma Hamastas ya yi a kan dirasa islamiyya daga ƙasar malaysia sannan kuma har wani littattafai ya rubuta na addinin musulunci to yanzu ran da darasi ya zo lokaci in na zo nan na ambaci sunan shi na ce makaryaci ne kaza sai ka ce wannan ne makaryaci ka je albani ya ce wani makaryaci ne sai ce makaryaci ne ku je ku ce mishi na ce mishi makaryaci ne sai kai mamaki makamaici ne karatun shi karatun banza ne tunda har zai iya ƙarya ya yi sojan gona kuma ne abin zai ja mishi in Allah ya so ne muku alkawari ku tuna min tunda kasir yana ɗaukar magana karatun fiƙin sira na gaba zan zo in faɗi lambobin idan na faɗa kuma ku jaraba za ka ce mi jiya jiyan nan muka karatu a nan cikin sahihu muslim malamai ne guda biyu suka je suka datse wani makaryaci suna datse shi ne yace ya tuba ya daina yana tafiya sai je ci gaba da yi a daren nan idan da zan baka waɗannan lambobin ka buga mai zai ci gaba da amsa maka tambaya a matsayin shine albani na zaria to kaga kenan wannan yake nuna maka ashe in aka zo aka ce maka albani ya ce kaza ko albani ya yi kaza ko mun buga wa albani mun yi magana da shi sai ka natsu ka binciki gaskiyar magana tukuna muna dawowa daga birnin kebbi wata shekara mun je zaɓin abin nan muna dawowa daga birnin kebbi ni da alhaji murtala mun wuto giwa kenan sai ga mutanen daura suna bugo mini waya algafata malam ka iso ne sai na ce ina aka ce daura sai na ce a'a me zai kayan daura aka ce a da gari ya cika da bayani da hotuna da da takardu masallaci yau albani zai zo wa'azi kuma ana ta magana tun ɗazu cewa ka baro gida na ce a ba ni bane ce a ba malam albani ne na zariya ba na ce eh muhammad awwal adam albani na zariya yace eh ya ce to a tun ɗazu muke ta magana ni ne wa ne na ce a ƙarya ne ba ni ba ne to kun san abin da za ka ɗauka wa abu ne mai sauƙi ba abu ne mai sauƙi ba yanzu ka je daura a ce albani zai wa'azi ka ji za su kada Allah ku rabu da shi mayaudari yau da rubin ya samu muka taɓa ta kuɗin mu aka ta gayyata ya zo mana ƙaryar banza so akwai wasu ɗabi'u da za ku ji daga gare ni sai a ce mutumin ya cika zafi mutumin ya cika kaza a'a akwai wasu abubuwa ne baka san su ba kai kuma ba lallai ka san su ba ba lallai ka san su ba so in ka ji mun ɗauki zafi akan mutum ba wani musulmi da muke ƙi ba wani musulmi da muke da wata bakar manufa akan shi amma matsalar da take faruwa akwai waɗanda sun sha alwashin sai sun zubar da wannan mutuncin na addini ne don mutuncin da muke ɗauke da shi ba namu bane na addini ne to ƙoƙarin zubar da wannan mutuncin mu kuma ba za mu bari ba to ƙoƙarin karewar kai kuma baka san fassara abin da ake ciki ba don shi ba zai gaya maka ba wanda ya karya zai ce maka ya karya ne ko malaminka ne ba zai ce maka ba shi yasa sai ku ji waɗannan maganganun na zo ina faɗin su a kaset na ɗauka a cikin jama'a duk wani wanda ya taho daga bidda yanzu ka tambaye shi in dai matashi ne ahalus sunna ka ce dan Allah ya baka lambar wayan albani na zaria zai baka lambobin guda biyu sun shahara a bidda maza da matan aure suna bugawa ane masu fatoyi da sunan albani ne na zaria kuma wani kaset din nawa ne za a ji sai a buga mishi tambaya kuma ya karar kuma kamar yadda na nuna maka ka duba yanzu irin wannan ta faru a gombe irin wannan ta faru a nasarawa an yi alkawari wani babban mutum ya yi aure ya biya samu wasu ustazai don girman allah abin da yake so shine yana son albani zai zo ya mishi wa'azin walima har da tura kuɗi cikin account aka karɓi kuɗi wurin wannan babban mutum aka saka wa malam albani ɗin nan na jabu a cikin account ɗin shi da nufin ya yi wa iyalin shi cefane ya yi wa mota service ya zuba mai ya yi hidima zai zo da shi mota shi da ɗalibai kuma mota guda aka zuba kuɗi a cikin account aka waye gari sai dab da magariba ba a ga albaniya yan bare bare a ran da aka yi wannan abin ina abuja jama'a ban sani ba sai aka bugo wa wani wanda muna tare da shi sai ainihin yake gaya wa mala kana da wa'azi yau a garin mu a shirin sani wani ce a ce a ai gashi yanzu sun ce lafiya ba su ganka ba ana ta magana ha an tura maka kuɗi na ce a ba ni bane to ƙarshe ta hanyar wannan account ɗin mun ba da shawarar yadda aka je aka je aka kama shi sai da ya zama wata shida a cikin prison na ce to ku ɗauka da sauƙi wato yadda ake kama mara gaskiya ba fanikin ba hayaniya ake don mutum ya rashin gaskiya matsuwa ake na ce ku buga mishi ana ba fatin halin da ka samu zuwa ba haka kawai shi malam muna nan muna ta jiranka sai yanke waya akira makalla ashe baka samu damar zuwa ba subhanallah kai to mun san ku malamai harkokin ku da yawa to malam yanzu dai ba komai amma abin da zamu malam insha Allah ta'ala za mu sake wani shiri amma in mun shirya ba za mu sa rana ba za mu gaya maka shikenan yanzu ya saki biki ya ci banza can kuma yana ganin wala ya kafa uku ba ha ba wani abu da zai je baya to in ya saki biki haka rana biyu sai ku cire dubu goma akramaka Allah eh wallahi ni saboda ina son da'awar ka to wata dubu goma ce ni dai ga ta nan da wajhillahi zan kawo a cikin account ya kai haka shikenan sai aka hada da SS shikenan nan da nan ram sai aka na a nan Kaduna ya je zai cire kuɗin shikenan aka danke shi sai suka lafiya da shi sai da wata shida saboda haka akwai abubuwa waɗanda yake za ka yi mamaki a duniya suna faruwa shi yasa mawaƙi ya ce fasafir fasu fasari hamsu fara'id yake ka rinka tafiya yake akwai fa'idoji masu yawa a cikin tafiya kanka zai waye za ka samu ilimi abin da baka taɓa tunanin matsala ba ne za ka ga ya zama matsala abin da a garin ku kake gani ba kuɗi ba ne sai ka je ka samu ya zama kuɗi in sai in kana tafiya in ka zauna a garin ku sai ka zama kamar alale a gwangwani ka duba alale a gwangwani in aka tushe ya shiga ciki ya rufe in aka bar shi ne ya ƙara rubewa duk inda aka rufe ya zo haka za ka zama in ka zauna wuri guda kama alala za ka zama a gangami ka daɗe ka rufe Allah ya kiyaye so da haka akwai abubuwa da yawa jama'a na sha gaya muku labarin nan in ku je ku samu alhaji usman mai agogo a muciya zai tabbatar muku da labarin nan don lokacin su ne kan gaba wajen tabbatar da magana wani ne yazo yana sai da laya a garin nan layu buhu guda buhu buhu irin na suga da ta sani buhu guda na laya iri ga mai kan zabo ga mai kaza ga mai kaza ga mai kaza kuma yace Habubakar gumi mai turo shi ya zo ya taimaki musulmi ya siyar musu da laya aka kada aka raya ya ce ya ka ɗibe shi aka yi can wurin Habubakar gumi aka je saboda jura da rashin kunya da rashin mutunci aka zaunar da shi gaban malam malam na zaune kan kujera malam yace ni ni ce ka je ka sai da laya ya dubi malam yace ka kake to ka san shi malam Bakar bin irin sa Abu Bakar bin Siddiq sai yace to shi kenan Allah ya kiyaye to ku je aka ce a malam ya yace a ku je a a ce a ku rabu da shi ya tafi kawai Allah ya kiyaye to malam ba yace a ku rabu da shi ku rabu a to shi kenan sai wallahi shi kenan shi kuma an tafi sa yake za a sake shi ɗaya kuma Allah za su ja maka aya mu mun dance ka kafiri kuma za mu ja ma wata aya can aka tafi nan wajen bayan majalisar nan ka kwaɗi kafiri ya ruga a guje ya kama can hanyar abin nan gidan rediyo haka suke wallahi tallahi haka suke kawai ka gani fa a gaban malam yake cewa ku kuke ku kuke in ce da laya a gaban malam fa ha Allah ya kiyaye saboda haka jama'a kun ji wannan yana daga cikin abubuwan waɗanda ga su nan wallahi za ka yi mamaki don haka kullum idan mutum ya ce yanzu misali yanzu misali jama'a I am not on a Facebook ba ni da wani adireshi akan Facebook ba ruwana da Facebook ba ruwana da Twitter ba ruwana da waɗannan abubuwa amma yanzu don Allah ka je ka sa Muhammad Awal Adam akan Facebook za ka gani har fatoyi nake amsa a kan facebook to da haka wata da ta sanni wata rana sai ta bugo min waya daga abuja yanzu nan malam abin da kake a kan facebook ya dace kamar kai a ce muna jin da'awar ka yadda kake adalcin abubuwa mu ji cewa ka zage kana ta kafirta kaza kaza kaza kaza kaza sai na ce mata to ki kwantar da hankalinki ki haƙuri ba ni bane don ni ba ni da facebook ba na mu'amala da facebook ko ban ce ba ke ba ba na yi ban da lokaci ko ce ba kyau ba ruwa na da shi ne kawai ba mu bukata dan an sai da bukata ko ko maka in ka je kai farilla dole ne ka sake zuwa sai kana da bukata to facebook ma ba mu da bukata ta gaba da su take ce gani gangani da nace ba ni bane take to muhammad awwal adam albani zariya nace a zahiri ne amma ba ni bane haka maganganu yanzu ka je ka sa Muhammad Awal Adam Facebook kaza kaza za ka ga fatoyi da maganganu da zage-zage da kafirta wani da kaza kaza kaza shi yasa kafin kai rabbi da abin da aka ce maka ni albani na faɗi kamar yadda nake cewa duk duniya ni ba dan wata ƙungiya bane kuma ba ina wani aiki bane kuma ni ba ni da wakili kuma ni ba wakilin kowa bane haka duk wanda ya magana da kai a madadi na kowaye a duniya Allah ya aikin banza kai ba da ni bane so duk magana da ba da ni muka yi da kai ba wani ne yace maka to shirme kai kuma akwai irin wannan da jama'a yanzu wasu da yawa sai mun je aikin haji wasu za mu haɗu da su wani ya kulli gaba sai ce abin da kai kai kaza kace kaza kace kaza sai in ce wallahul musta'an ni da kai ne sai ce to wani yaron ka ne ka aiko yace na ce ya ni wani yaro a duniya ne ni ba shi ba ne ni ba sarkin gargajiya ba ne ba ni kadai nake abu na na gani ni kadai nake yawo a mota in zan shiga kasuwa ni kadai zan tafi duk ruwana da kowa ba wanda zai rike min jaka sai da haka kenan yiwuwa waɗannan bayanan yanzu za su iya tuno maka wata waƙi'a wani abu da ya faru ko wani abu ka je ka yi tunani ka ga da ni da kai ne ko kuwa wani ne ko kuwa a waya ne ko kuwa yaya ne ka iya tabbatarwa tukuna kafin ka yi hukunci in ba haka ba sai ka je kana ta ɗiba wa kanka zunuban da yawa ba za ka iya amsa musu ba Allah ya kiyaye waɗannan in kun fahimta suna faruwa daga shuɗani na aljanu da shuɗani na mutane kuma kowaɗanne da gwargwadon damar da suka samu da gwargwadon haka bari gaya muku na ƙarshe wanda yake daga cikin ku wasu sun sani kuma gobe ɗin nan za ka iya zuwa ka tabbatar a nan cikin FCE wannan Federal Government College Federal College of Education sorry Federal College of Education Advanced Teachers College ta da ina kwatance ne yadda har wanda zai ji kasar ɗin wani tsoho ya iya ganiya nan nan nan nan jalle su akwai yarinya budurwa tana nan tana yawo da hijabi tana alfahari ita budurwa albani ce saboda duk dare akwai wani yana zuwa wurinta sunan shi albani haka ya ce mata zai je zauna su yi taɗi in gari ya waye ta je tana ta cewa ai jiya malamin ku ya zo wurina kaza kaza kaza kaza kaza tana ta bragid a aji ustazansu ta jin zafin zuciya shi ne zafin kirji da ɗumin kirji ustazu ba shi ba ne ilimi ake yi ba sai ta amfani da ilimi na jarhuwar ta'adil ilimin tacewa ka bincika amma sai da su taɓa yi ba da su taɓa yi ba sai Allah ya taimaka wani da abin ya mai zafi sai ce don girman Allah ni abin da nake so amma bai nuna mata ba wato duk abin da kake so ka gano ba hayaniya ake ba ku kiyaye in kana son gano abu ba hayaniya za ka je ba sai ce don Allah ni abin da nake so ina son ki haɗa da saurayin nan naki don Allah shi kenan dan boko ne shi ba ma ustazi ba yana zuwa inda muke karatun bukhari a tudun wada kullum dan haka shi hakikatan ya sani sai zai ga albanin nan sai ga wani saurayi mai shab wanda ko gemu ba da shi da lawai gemu da furfura sai ce to ai ke wannan ba shi ne muhammad awal adam albani ba tace ai kai da ruwanta ya ce mata shi ne albani mai wa'azi wa haya ce mata wai baki jina asabar lahadi ina yin karatu daga tudun wada baya kun gani abin da za ka ce akwai mutumin birnin kudu a LTV ko babu akwai akwai mutumin farada ko babu akwai wata ran kana birnin kudu sai ka ji an ce ho da Allah ba malamin ku yana da budurwa a department din mu ba yana zuwa kullun dare ayyo so akwai abubuwa irin waɗannan shi yasa wani lokacin in ka ji fire on the mountain albaniya buɗe wuta akan wani ba zargi za ka ce mutumin nan ya cika zafi ya cika bala'i kai ka ji a'a ka tsaya ka bincika menene ya faru me ya faru akwai abubuwan da kai baka sani ba saboda kai dan bana bakwai ne ko kuma kai kana da tsarkin zuciya abin da ake cewa wani yayi kai kana ganin ba zai taɓa yiwuwa ba akwai abubuwa duniya waɗanda ba ka tunanin jama'a wallahi al'azim suna faruwa kamar yadda nace a wurin aikin hajji wani lokacin Allah yake karyata wasu abubuwa saboda in na gama wa'azi da alhazan da muke tare sai in fara yawo cikin alhazai duk inda na je sai in ce to jama'a ni ne albani na zaria wanda ya san ni to ni din wanda kuma bai san ni ba to yau ka ga albani to sai ka ga wani ya ce a'a amma mu ba kai muka sani ba ku je ku tambayi yarima akwai wani dan nan tudun wadan zaria ne har yarima ya ƙara tenuwar shi ta farko shekara hudun farko wani yana zuwa yana damfara shi da sunan cewa ni ne shi kuma yarima yana ta cika riga cewa yana ba albani kuɗi da kwangiloli dan nan tudun wadan zaria ne kuma tare muke da shi a cikin da'awan nan ya aje gemu ya aje kasum ba dam haka sai je da yarima kasusuwa na rediyo ya very smart yana da waye baya zuwa da na video yana cewa shi ne albani ya sa alkyabba da sauransu ina da alkyabba har irin ta libamin arafa amma kai baka taba gani na da ita ba to amma sai sa alkyabba yau fa ana magana wajen shekara goma ne sai sa alkyabba ya je yarin ya ɗibi kuɗi ya bashi ya ɗibi kwangiloli ya bashi ya ɗibi kaza ya ɗibi kaza ya ɗibi kaza a gaban darut tauhidi a makka Allah ya tona wannan abu na fito daga wurin alwala sai ga yarima sai na ce mishi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yace wa alaikum assalam warahmatullahi nace ranka ya dade sunana albani ni mutumin zaria ne muhammad awal adam sai ce lallai kan ga murya ya ce amma kuma ni wanda na sani albani gajere ne sai na ce a wannan dogo ne ce dogo ne wannan ya ce a lallai haka nake jin murya a kasar amma ni wancan gajere ne kuma yana dan bangare na ce a ni mai kakke ne haka kenan bayan mun yi sallah magariba muka zauna yayi ta mamaki ce yanzu ba kai ba nace ba ni ita har da kasu su a fa nace sosai nace ya taba kawo maka na bidiyo yace a nace to ka gani ta nan ya biyo maka akwai irin waɗannan yawa jama'a da yawa in nace za mu ci gaba sai mu gana wannan darasin a shiga wani amma wannan ya isa ya faɗakar da kai akan wasu abubuwa kuma wannan sai ka gane irin abin da yake faruwa kenan waɗanda ni na sani waɗanda kai ka sani waɗanda ni na ji waɗanda kai ka ji akwai wasu abubuwan suna faruwa da ni da kai ba mu sani ba Allah ya kiyaye wa alaikum salam wa rahmatullah. Ai, na'am na'am na'am haka eh kaji ko shi ne su ma sun haɗu da wannan albani albanin gsm ke albanin shi ne akwai irin haka gaba allah ya kyauta to shi yasa wani in ya bugo waya in har ya samu na ɗauka waye kai sai ce a wai shi ɗalibin ilimi ne ya ka samu waya ya ka samu kaza sai ce kai haƙuri ba na amsa tambaya a waya a duk malaman duniya suna ansawa sai ce to ka gani ba malami ba ne so ka ga ka je wurin malamai ka san malaman duniyan ka to wuri na ɗalibi so akwai abubuwa ne waɗanda yake kamar yadda nake faɗi malaman hadisi suna mu'amalantar mutane da gwargwadon yadda suka zama ina faɗi mu ba malamai bane sai dai mutafassiluna ala kutubi muna dan koyo ne a wurin su da littafan su da gwargwadon haka mu ma da gwargwadon taka tsantsan din da gwargwadon yadda mutane suka canza da gwargwadon yadda zamu mu'amalance su shi yasa abubuwa ne Allah bai kiyaye kamar yadda nace abubuwan suna da yawa abin da ni da kai muka sani kenan akwai abubuwan da ni da kai din bamu sani ba ana can ana yin su da sunan mu da da'awar mu da abubuwanmu wanda yake duk abin ya wuce yadda kake tunani ya wuce yadda kake tunani za a iya ɗaukan lambar wayarka baka sani ba akwai fasahar da za a iya amfani da wayarka a yi abin da baka sani ba ba sai an riƙe wannan ta hannunka ba a'a daga tashi zai juya ta zama ta ka yi abin da zai yi kuma lambar ka ta fita cewa kai ka kira kuma sunanka ya fita kai ka tura text kuma ba kai ba ne akwai waɗannan abubuwa shi yasa shi addinin musulunci sam ba abin da ya ba da ƙarfi akan kowa ya ji tsoron Allah kawai don wannan abin ba tsoron Allah ba mai maganin shi babu Allah ya kyauta to jama'a kun ji wannan tarihi kenan yadda ainihin shaidan da iblis suke bullowa suke rikita mutane al'amarin addini ina fata an gane haka ke ba matar aure kina nan wata rana za ki ga takarda an rubuto cewa an sake ki kar daga an rubuto an sake ki kawai shi kenan ki kwashi kayanki sai ki attasabbut za ki iya ganin takarda da rubutun hannun mijinki tsaf an ɗauki rubutun hannun mijinki a sake ki wannan ni ya faru wajen shekara sha biyar mata ne mata ruƙuya haka ya faru an yi an yi an yi an yi a raba ta da shaidanin aljani ya ce ba zai fita ba sai mijin ya sake ta in ya sake ta ya dawo da ita sannan zai fita muka ce ba za a yi haka ba bayan lokaci kawai sai ga takarda da rubutun hannun mijinta yana fatakwal ya rubuto mata takarda cewa ya sake ta shi kenan ta zo to gashi mala ya sake ni nace a bincika tukuna wannan bincike za a yi wannan bincike nace a a ki tsaya a bincika tukuna aka zo aka nemo shi aka yi magana a waya lokacin cin ana landline ya ce shi bai aiko da takardar saki ba aka ce karya ne kaza kaza ya kin tsaye zo na ce a tsari na shari'ar musulunci saki da aurarwa da kome sai da shaida ina shaida wa ya kawo miki takarda ta ce yaro ne ya zo ya ce gashi an kawo takardar saki ina yaron yake kai ka sake ta ya ce wallahi bai sake ta ba shi bai ma san maganar saki ba tsakaninka da Allah ya ce wallahi shi duk in yayi alwala ne zai saba qur'ani zai ya ce shi bai sake ba to me ta mishi nace to ke ki natsu shedanu ne kawai wai shedanu su rubuta saki nace ke da Allah har Qur'ani za su rubuta wata ran sa aiko miki kina hayaniya saboda haka Allah yana da gaskiya da yace in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyan ka rinka bincike ka gane ina ne abin in ba haka ba wallahi sai ka afka kamar yadda Allah yace an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin mutum yana kwance jama'a kana kwance sai ka ga abokin aikinka a ofis a bacci sai ka ga ya zo ya shaƙe ka shikenan sai ka ɗauki gaba da shi shedan ne ke so ya haɗa ku haka siddan sai ki ga kishi yake an nuna kishi yake ta je bayan ɗaki ta haƙa ta sa wata tukunya kina zuwa bayan ɗakin kuma sai ki haƙa sai ki ga tukunyar sai ki ce ta tabbata ta tabbata haba ni jikan malamai ah shedan ne ya kai ki ya baro ki shedan zai je ya haƙa tukunyar ya haƙa rami ya sa tukunyar ya yi laya da sunanta da komai sai kuma ya zo bacci ya zo miki a bacci sai ya ɗauki siffar kishiyar yana nuna miki ga lokacin ma da ta je sai ki ce kin yi mafarki kin ganta tana aje asiri a bayan ɗakin ki kuma sai ki je ki gani sai ki bincika haka ne ku karanta littafin talbisu iblis na malam abdulrahman ibn al-jawzi da littafin igafatul lahfan min masayidi shaitan na ibn al-qayyim waɗannan littattafan malamai muke nufi ku je ku karanta su malamai ku zo ku faɗa wa duniya yaya shaitan yake al'amarin shaitan ya wuce nan da wasa shi yasa kaga kowace gaba ta qur'ani ana tafiya sai Allah ya tsaya ya aje lamba yace to ai hankali inna shaytana lakum adu fattakhibuhu aduwa shaitan makiyin ku ne ku rike shi maki duk wanda ka san maki ne kana wasa ne dan kan wasa Allah ya kyauta da haka jama'a kun ji to wannan tarihi da ainihin wato malam ya kawo mana ya bayyana mana irin yadda shedan ya shigo musu domin ya zo ya ba su shawara ko Allah maɗaukakin sarki ya taimaka kuma shawarar dai ta mun ji cewa an yi yarjejeniya ne akan kowace kabila asali shi ya kawo wannan shawarar sun sun al'amari ya daburce musu ne sai ce a ku tsaya a ba kamar ba ku da fasaha ai in suwa ne suka je suka kashe shi to dangin shi in suka je za su rama amma abin da za a yi kowace kabila ta kawo samari guda kaza a haɗu sai a je a afka mai in aka kashe shi in dangin shi suka taso sai a ce to ai duk gari ne aka haɗu aka yi yanzu kai zaka iya yakar mutanen gari na haka sai a ce to abin da za a ku faɗi nawa ne sai kowa ya kawo raƙumi a biya ce kun gani wanda ya fi muku sauƙi na fata an gani kun san cewa shaidan yakan shiga jikin mutum ya shiga sar sai mutumin ya ɗauki wuƙa ya kisan kai sai ya yi kisan kai ya tabbata ya mutu sai shaidanin ya fita sai mutum ya ga wuƙa a hannun shi sai gaya aka yi sai fashe da ihu yana faruwa ka karanta littattafan can akwai jawabai jama'a malaman musulunci ba su bar komai ba sun rubuta da ikon Allah shaidan zai sa ka kai kisan kai sai ka yi ka zo kai nadama duk yana yi zai sa ka kai abubuwa da dama wani in ka ga yadda yake zuru-zuru yana bala'i a tashar mota ko a bakin hanya a gidan mai kai ka san wannan ba ba mutum bane yake wannan akwai akwai shaidan akwai ƙari a cikin shi gaskiya ne jama'a saboda wani lokacin idan wani dan tasha ya tada bala'i in aka samu wani ya dalla mai mari shedanin ya ji tsoro sai kaga ya ce a oga to ya mu yaran ku da a to shedanin ya fita kenan na fata an gane wallahi haka lokaci ana bala'in mai irin wannan jama'a mun fito university kawai mota ta ta mutu na rasa ya zan yi to ya shikenan na je a abin nan kawai sai sai wani yaro wai a wallahi kaza kaza wallahi su ba ruwan su da gidan mutum nake kai billahi lazi nace sai in yanka makoshin kan tsotsa je sai a oga oga nace a daide shedanin ya fita a kan shedanin ya fita a kan ka shine haka suna nan za ku ga abubuwa da yawa da yawa Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye shi yasa kullum aka ga shedan ya shiga mutum to sai a taimaka mishi ya za a yi ya za a yi duk yadda abin da yake faruwa Allah ce wai wal janna khalaqnahu min qablu min nar samu tuntuna aka halice su sun dade sun riga mu zuwa duniya da dubunnan shekaru suna da ilmomin da ba mu da su ku karanta suratul saba ku ga tarihin yadda annabi Sulaiman yake da su ku ga Bilkisa ku ga kaza kaza ku ga abubuwa sai ku ga waɗannan fasahohin da shedanu suke yi dubunnan shekaru har yau wasu abubuwan da mu gama sanin su ba har yanzu dan adam bai da fasahar da yanzu in muka so za mu iya rikida a nan to kar kai mamaki cikin nan akwai waɗanda yake ba mutane ba ne ayi kar kai mamaki ayo abu ne mai sauki kar kai mamaki wallahi wani kana ganin shi wata biyar kana cewa dan ajin ku ana fita kawai ya juya haka sai zama iska ya tashi je bayan bulan can yake kwana kawai gari na wayewa ka sake ganin shi ustazu kana cewa abokinka har da lambar waya je kana magana da aljani ne eh ba ku ganin yanzu akwai wasu abubuwa na'am akwai yan fona a ciki amma akwai na shedanu akwai mutanen da za su ce ana bugo musu waya ana ce musu su yi kaza su yi kaza su yi kaza ko ana bugo musu waya ana ba su wasu fatoyi kaza kaza ana cewa da tauraruwa kana da haske kaza kaza yes akwai yan fona amma akwai shedanu akwai shedanu za a bugo mutum waya ana ba shi labari game da rayuwar shi keke da keke akwai shedanu Allah madaukakin sarki ya tsare dukkan wani mai imani daga sharrinsu to kun dai ji abin da suka yarjejeniya za su kashe annabi sallallahu alaihi wa sallam fata jibrilun nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to sai mala'ika jibril ya zo wurin annabi wa qala lahu yace da shi la tabid hadhihi al-laylata fi firashik a daren nan karka kwanta akan shimfidar ka ya kai muhammad inji mala'ika jibril kenan sallallahu alaihi wa sallam walamma ja'a al-laylu أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه da dare yayi sai manzon Allah ya umarci Aliyu dan Abi Talib an yabi ta fi firashihi cewa ya kwanta a shimfiɗa shi kar ka manta dama Aliyu yana daga cikin ɗaiɗaiku waɗanda suka rage ba su hijira ba wa an yu'addi al-amanati allati kanat indahu lin-nasi sannan akwai ajiyoyi da mutane suka baiwa annabi a matsayin amana sai annabi ya bar wa ainihin aliyu cewar ya mayar wa da waɗannan mutane amanoninsu jama kun ji yadda manzon Allah yake sallallahu alaihi waɗannan mutanen mushrikai ne waɗannan mutanen kafirai ne waɗannan mutanen ba musulmi ba ne ana zaune lafiya suka ɗibi ajiyar kuɗi suka ba annabi ya aje musu yau su ɗin sai suka yi shawarar su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam amma fa ga kudaden su a wurin shi me kake tunani in kai ne ustazu sai kai wa kanka fatawa ka ce ai sun zama kafiran yaki don haka kudin su halal ne sai ka cinye ba halal ba ga inyamurai muna zaune da su ka je zaka sai katako su baka bashi zaka sai kusa su baka bashi zaka sai fenti su baka bashi da an fara hargitsi inyamur sai ya tsallake sai ya gudu kai kuma sai kai ta minna wallahi tallahi ranar kiyama zaka biya zaka biya haƙƙin shi ne halal ɗin shi ne dukiyar shi ce bashi ya baka ko ajiya ya baka ko ya yarda da kai ne ya baka musulunci shine addini jama'a matasa ku daina ɗibo ayoyi da hadisai ku ne wa kanku fatawa Allah kai ba malami ba ne ko majabaki baka kai ba fa so ijtihadi naka halatta kanka kana ganin waɗannan mutanen su suke ɗiba su bashi ajiya amma yau da zai baggarin kuma fa bai da guzuri zaka ji sai da abubakar ya ba su saman musu guzuri badadin a ce kai aliyu eh zuba mana a jaka a zinduma a shar a ce shegu allah kashe ya bamu ina annabi baya cin haram baya tawili baya hila gashi nan ya tattara dukiyoyinsu kaf wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama laysa bi makkata ahadun indahu shay'un yakhsha alaihi illa wada'ahu indahu manzo Allah ya kasance a wannan lokaci a duk makka babu wanda yake da wani abu da yake jin tsoron kar a bi shi a kashe kar a kwace kar a ci amana shi sai ya kawo ya ba annabi ajiya Allahu akbar duk wanda yake da dukiya jama'a ga ƴaƴa yana da su farɗa farɗa amma yana tsoron za su bi dare su kwashe matar shi bai so ta sani amma sai kawo sai ba annabi ajiya sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam jama'a wannan mai wannan halin shine Allah ya ce mana abun koyi ne ai wallahi ba shi ba mu kanmu an girmama mu ka zama mabiyin irin wannan mutumin kirkin wallahi kai kanka mutumin kai kanka mutumin arziki ne in ka bi amma in ka lalace kuma ka fi kowa lalacewa saboda ku dubi quality wannan ɗab- duk duniya ka je kai tallan wannan ɗabi'ar ka ce ga tarihin mai gidana ula'ika aba'i faji'ini bi mislihim ce waɗannan they are my mentors ina naka ina waɗanda kai kake bi ni kaga irin waɗanda nake bi kun ji fa amana ta dukiya jama'a Hmm? lokacin da aka yi yakin inyamurai inyamurai su suka tada rikici a garin nan a ƙasar nan a nan Najeriya nan gidajensu da yawa ba su nan a sabon garin marmara muciya duk cinye gidajen aka yi sai ce gidan ba zane ne wai gidan inyamurke ce shege ya tsallake kawai sai wani ya ɗaga sai sai da gidan akwai inyamuri a kasuwar sabon gari duro duro na manja yake da su babban ɗan kasuwa ne dilan manja yana wucewa shi kenan sai yaron shi ya haye ya zama babban attajiri ba halal ba ne haram ne wallahi sai ya biya ranar kiyama so kar ka ɗauka aikin da kafiri ne halal ne ka ci dukiyar shi a'a wallahi hila ce shi ɗan ne kai ma ya taso ka gaba yana so ya hallaka ka yi maka fatawa ya halatta maka haram gashi duk wanda yake da dukiya yana tsoron dukiyar taɓata sai kawo annabi me yasa lima ya alamu min sidiqihi saboda yadda ya san gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallama wa amanatihi da amana annabi sallallahu alaihi wasallama ka karanta asiratul nabawiyya mujalladi na biyu shafi na 98 da ainihin almawahib al-ludaniya mujalladi na ɗaya shafi na 289 na al-allamatul qasqalani thumma kharaja ar-rasul sallallahu alaihi wasallam in sha kawo muku wannan labarin jama'a a nan ƙasar ghana hausawa ne suka tafi daga 'yan kaba daga nan cikin garin zaria daga nan ƙasar zamfara suka tafi suka je suka zauna kumasi ta ghana wasunsu daga garin katsina suka je suka zauna malamai ne waɗannan na ɗinkin hula waɗannan na kwaɗo da linzami waɗannan sana'o'i iri-iri waɗannan goro suke siyarwa a ghana hausawa ne haka tarihin ya nuna zaria katsina kano sannan ƙasar zamfara suka je suka taru suka zauna tsakiyar waɗannan ƙabilu ƙabilun asanti waɗanda ba ainihin musulmi ba ne a lokacin kuma da suka je ba sun je ne a masu wa'azi ba sun je ne a 'yan kasuwa amma sai suka rinka nuna gaskiya da amana sai wannan ƙabila ba musulmi ba ne yana da dukiyar shi sai kawo wa bahaushe sai ya ba in yan wani suka tambaye shi wane e ina ka zanka sai ce na ba dan Allah a lokacin dan Allah in aka ce dan Allah to bahaushe ne don su ba musulmi bane kai kaka dubi girman kalma kai ne take da girma saboda kai musulmi ne su a wurin su Allah ne ya turo ƴaƴan shi su zo su rike musu dukiya saboda haka sai ce ya ba dan Allah me yake nufi da dan Allah ya ba bahaushe wannan ya ja mana martaba har yau a sunan samari ne a cikin garin kuma sai a gana idan suna da fatawa da su da malamansu in ba su bugo mana nan najeriya sun tambaye mu ba sai su ji ba sa natsuwa me yasa saboda wancan legacy wancan tarihi na gari da iyayenmu suka aje mana me yasa ba za mu ci gaba ba jama'a mun gane na yi hira da wani dattijo a anguwar masfala a nan makka a gaban hadika wata gaban wata lambu da suke zaman shakatawa ya ce asali shi mutumin hadeja ne ya ce a garin nan da ka zo ka ga darajar mu na ce kamar yaya baba ya ce ai da ya ce ka mu muna samari dakon zinare ake ɗoro mana daga ainihin wato gaban ka'aba shaguna ne in aka tashi kasuwa rumfuna ne haka da kake wato rumfa ce ta yayi yace sa ɗoro mana an tashi kasuwa sa ɗoro mana yace ba a san mu ba ba a ɗauki hoton mu ba yace muna kawowa wasu sto sto yace a nan ƙasa yace zaka iya gudu in ka gudu ba dan sanda ba komai yace amma ba a taba kama bahaushe musulmi ya gudu ba yace saboda haka a lokacin nan muka samu daraja yace daga baya gashi yanzu mun zo mun haifi ƴaƴa yace duk sun zuba mana da daraja yace da an ce hausawi sai a ce "Oh!" kun gani akwai abin da yake za ka ƙi shi ne ko ba don kai kanka ba don karka zubar da wata martaba da aka samar maka shi yasa ba ga in za ka yi tafiya sai iyayenka su ce don Allah wani karfe kaza ka zan kai zai shafe mu kai kuma in ka je sai ga ina ruwansu za ka yi abinka a'a za a ce a'a gashi yana da kalangu gashi yana da bulle dan gidan wane ne yana da kaza kaza ne ka taɓa darajar su baka sani ba saboda haka jama'a ku dubi irin wannan yadda tarihi ya ajiye annabi sallallahu alaihi wasallama zai fita sai da ya ba da dukiyar kowa kuma fa ina ƙara nuna maka fa ba shi da abin da zai ci a hanya ba shi da dabbar da zai hau ba kuɗin mota ba kuɗin babur ba abin da za a ci kuma ga maƙudan kuɗi a buhu na kafirai kuma kafiran da suka yunkurin kashe shi ha ba an ustazin yanzu ne tun in ya fara kwararo ayoyi duka sai ce duk sun halatta mishi sai gaba ya ce sunna ne ma cin kuɗin ma sunna ne barin kuɗin ma bid'a ne shi ke da yau kan shi to kaga wanda aka saukarwa da ayoyin kaga ba haka yi ba shi yasa muke ce muku kar ka fassara ayar kai da kanka ka duba yaya annabi yayi yar hayaniya kaɗan yanzu sai ka ga inyamurai sun gudu wani inyamurai in ya gudu shi kenan kana da lambar wayar shi sai ka buga mishi yace ci kana ina in yace a shi ya gudu ina guto yaya yace a ina ya kwashe ina shi ina shi ya bar zaria sai ka ce turo account number ka baka kudin ka ka biya shi in ka ci wuta ka ci kar ka ce ai yanzu ana fada da su a'a kafin ai fada ne ka karba kuma da me ya baka amana dan ya san kai zaka mayar mishi ne yana da yaƙinin ba za ka mayar mishi ba sai baka ba ko kun fahimta jama'a ka na karɓa wurin inyamur kawai na zo na yi siyayya yau kashe gari kawai sai na dawo ba muka za ka ba aka lissafa dubu arba'in da takwas sai na ce mishi to a rubuta ga inda nake sai ce a ka tafi kawai alaji na ce mishi ka sani ne ya ce a kawai a tafi kawai in tafi na samu na zo na kawo kuɗi kawai shi kenan sai kira matar shi da ƙani ya ce duk sanda ya zo kawai a ba shi kaya ba sai an rubuta ba kaddara in na cinye shi kenan duk wanda ya zo mai kama irin tawa me zai ce shi yasa ya kamata jama'a waɗannan abubuwan wato koyi da halin kirki sunna ne shine sunna din cutar ba sunna bace ita ce bid'a ustazu Allah ya kiyaye ثم خرج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتلو قول الله سبحانه وتعالى فأنا في من ذن الله يفتأ daga cikin gidan shi kenan yana karanta magana Allah maɗaukakin sarki yana cewa yasin wal qur'anil hakim ila qaulihi ta'ala har ya kai inda Allah yake cewa fa aghshaynahum sai muka lullube su fa hum la yubsirun sai suka waye gari ba sa gani ma'ana annabi yana jan wannan aya ta zama ta yi daidai da wannan yanayi kenan ga sunan sun zo kashe annabi sallallahu alaihi wasallam amma da suka zo sai suka taru a kofar gidan da suka taru a kofar gidan gaba ɗaya sai gyangyaɗi ya wuce su haka sai annabi ya zo wucewa shine yana wucewa yana karanta aya a kansu ba a ga shaina hum fahum la yubsiruna mun lullube su gashi nan ma ba sa gani wa nafara ala ru'usil jalisin inda al-bab turab ya barbada ƙasa a ainihin wato kawunan waɗanda ke zaune a kofar ɗakin nashi ma duk ya barbada musu ƙasa kaga bacci yayi bacci kartin kafirai ثم انصرف صلى الله عليه وآله وسلم حيث أراد فأن من ذن الله يجوى يتفي إن دينفا وفي هذه نزل قول الله سبحانه وتعالى أكرقشن ونن ما كرتي da suka ƙulla na kashe annabi da wannan taro da aka yi a darun nadwa Allah yake cewa wa iz yamkuru bika allazina kafaru ka tuno musu wannan tarihi a lokacin da kafirai suke taro suna makirci liyusbituka wai su kama ka su daure ka anan Allah yana bada labarin tattaunawar taron ne to daure shi za a yi ne wasu ka ce a daure shi aw yaqtuluka ko kuwa su kashe ka aw yukhrijuka ko kuma su fitar da kai daga ainihin garin Allahu akbar Allah yace wa yamkuruna suna ta makirci suna ta kulle kulle wa yamkurullahu Allah yana ta warware makircin su wallahu khairul makirina Allah ya fi kowa iya warware makircin masu makirci Allahu akbar kaji fa taro ne kaji gaba ɗayan taron Allah ya ɗauko mana shi ya takaita mana taron gaba ɗaya a cikin aya ɗaya me makasudin taron ana son a ga bayan shi ne wasu ka ce shawarar mu ita ce a ɗaure shi in aka ɗaure shi a saka shi a ɗaki kawai an huta ba wanda zai sake jin shi wasu suka ce a'a a kashe shi wasu suka ce a'a a kore shi daga garin ne to ƙarshen shawara shine suka haɗu akan wannan kisan kai da suka haɗu akan shine sai suka taho shine sai Allah madaukakin sarki ya barbada musu bacci a cikin kwanyarsu ثم ذهب الرسول صلى الله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر الصديق sannan sai manzon Allah ya tafi gidan Abubakar ne Siddiq fa kharaja da annabi da Abubakar su biyu sai suka fita shine fa kharaja su biyun sai suka fita min khawqatin ta ainihin wato wata kofa wato galibi khawqa in ka ji sare ne wato a samu wani wuri sai a sara haka asali ko ba kofa bace ko ainihin wato tsakanin wani gida da wani gida gashi nan a ƙasa sai yake cewa al khawqatu quwwatun wato kafa ce kuwa ba kuwa ba ba kuwatun baina baitaini wato wata wani sare ne wata kafa ce tsakanin gidaje guda biyu kan nafizati alaiha babun sagir ko eh kan nafiza alaiha babun sagir sai kaga kamar abin ya so kama da ainihin windo amma sai a dan yi mishi kofa yar karama haka an fahimta jama'a da yake mu yan sabon garin Zaria ne galibin gidajen sabon gari suna da irin wannan galibin gida an ka gan shi a Yoruba Street eh to in ka dawo ɗaya street ɗin shine lagos street za ka ga akwai kofa kuma in ka ga gida a lagos street yana da babban kofa to baya kuma akwai wata kofa hauka an fahimta ko to da yake lokacin mu hausawa ne iyayenmu suna wasa da yaraba sai suka ce ka san da yaraba yana da tsoro ne in aka zo aka yi sallama ta nan ne ya ji tsoro ya sai fita ta can kai bahaushe ya fassara qur'ani da ka ya fassara hadisi da ka ya fassara al'adar wani kuma da ka kai Allahu akbar bahaushe na tanko mai kan bashi masha Allah ina fata an gane to shine sai yake cewa to ita ce hauka jama'a yar kofa karama haka da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da Abubakar sai suka fita ita wannan hauka wannan irin yar kofa tana fi dari Abi Bakr a gidan Abubakar take lailan suka fita da daddare hatta lahiqa bi ghari saurin har sai da suka isa kogon da ake kira sau ba gari hira ba ka kiyaye ghar hira yana nan akan wani katon dutse wanda duk makka babu kamar shi kamar yanzu da suke da digital kamerori da ke haska makka gaba daya zaka ga ana kamo shi a hoto za ga shine dutse mafi tsawo to shi yake kira ainihin wannan hira to kasan shi nan ne annabi yake zuwa yana yin halwa ibada da zikirori tun kafin a aiko shi wannan idan ka fita daga madina a in ka fita daga makka yanzu ka kama hanyar madina ku kiyaye yana nan ainihin a hannun hagunka haka in ka fita suna nan duwatsu ne to wannan shi ake kira sau ana kiran shi saur ne wai bijimi in ka dube shi haka za ga yayi kama da bijimin sa shi yasa sai ke kiran shi sau mu ma anan a ƙasa Hausa ba muna da dutsen amare ba in ka dube su haka duk wani tarihi ne gaskiya ne ƙarya ne an ce wai dutsen amare ne amare ne sun taho wai sai yaƙi ya taso da yaƙi ya taso sai suka ce to mu dai Allah ka mai da mu dutse kai shike nan sai suka zama duwatsu shine zaka ga ga suka amma amare an ɗauko da amarya da sauran da kwanuka da sama da an gane ƙasa hausa akwai karatu da yawa a ciki Allah ya taimaka to shi ne wannan sai suka tafi gari saurin fitti jahil yaman a wajen kasar yaman yake ina fata an gane ma'ana in aka kama hanyar yaman don wurin shine hanyar yaman shine hanyar madina a yanzu wa kad akhraj al bukhari mana yace haƙiƙa bukhari ya fitar da hadisi an aisha radiyallahu anha daga aisha Allah ya kara mata yarda qalat fi hadisin tawilin ja'a fihi a cikin wani dogon hadisi aisha ta kawo tarihi aisha ta ce faƙalar nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama lil muslimina wata ran annabi ya ce wa musulmi in ni ra'aitu dara hijratikum na ga ƙasar da za ku yi hijira za ta nakhlin tana da ainihin dabinai da yawa wato an nuna min ƙasar baina labataini tana tsakanin laba guda biyu laba din su ne duwatsu an gane wa kuma alharratani su ake kira alharratani suna ce masu harrar sharqiyya da harrar garbiya wato wasu duwatsu ne falalan duwatsu madina take tsakaninsu haka in ka shigo garin zaka ga gashi nan falalan dutse ne baki haka can kuma arewacin garin haka kudancin garin haka ko kuma gabas da yamma afwan shine a sharqiyya wal gharbiyya annabi yake cewa an nuna min kasar da za ku hijira tana da dabinai kuma garin yana tsakanin wasu duwatsu ne guda biyu fa hajara man hajara qibal al madina to ana nan daga cikin musulmi waɗanda suka yi hijira suka yi hijira wajen madina waraja ammatu man kana hajara ila ardul habasha da yawa waɗanda ko baki ɗayan waɗanda suka yi hijira ƙasar habasha a da ko sai suka dawo ilal madina suka dawo madina aisha ta ce wata jahaza abubakarin kibalal madina abubakarin shi ma sai ya kintsa ainihin wato domin tafiya wajen madina faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam da manzo Allah ya ga abubakar ya kintsa sai manzo Allah ya ce ala rusulika dan saurara kaɗan fa inni arju an yi uzanani ina fatan ai min izini sai mu tafi tare fa qala abu bakrin sai abu bakrin yace wa hal tarju zalika bi abi anta ya manzon Allah kana fatan haka ma'ana kana sa rai za a yi maka izini mu tafi tare qala na'am annabi yace yi fa habasa abu bakrin nafsahu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallama abu bakar sai ya tara kanshi yana jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama liyashabahu domin su tafi tare wa ala farahilataini abubakar ya samu ainihin raƙuma guda biyu yayi ta dama musu kullu da abinci suna ci kana ta inda hu waɗanda yake da su an gane warqas samar ma'ana ganye na na, na gawo ka san gawo gawo dai da ka sani bishiyar gawo to ganyen gawo abubakar yake ta ainihin ciyar da su wa huwa al-khabab shine wanda ake kakkabowa wanda ake kakkaɓo wa ainihin wato arba'ata ashhurin tsawon wata hudu suna cin wannan ainihin ganye na gawo abubakar yana renon yana kiwon waɗannan raƙuma guda biyu waɗanda in an ce a fito sai ce to ga abin hawa qala ibn shihab ibn shihab yace qala urwa to sai urwa yace qala aisha aisha tace fa bainama nahnu julusun fi baiti abi bakr wata rana da rana tsaka muna zaune a gidan abubakar fi nahari zahira a tsakar rana qala qa'ilun li abi bakr sai wani ya shigo ya ce wa abu bakr hadha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mutaqanni'an fi sa'atin lam yakun ya'tina fiha ga manzon Allah can ya gama kintsa ma'ana kamar an ganshi mutaqanni ya sassaba komai duk ya rata ya rata da kaya dauko sanda a wani lokaci wanda ba mu saba ganin shi ba فقال أبو بكر سي أينهم أبو بكر يتي فداء له أبي وأمي na ba shi fansa uwata da ubana shi yasa wannan faɗin haka jama'a sunna ne sahabbai suna faɗi kuma annabi ya ji su tuntun yana amincewa da su ina fata an gane bi abi anta wa ummi ya rasulullah suna cewa shine ma'ana abubakar yana zaune tsakar gida da rana tsaka a cikin gida sai ga wani mutum ya zo ya ce a ga annabi fa a kofar gida a kintse bai saba zuwa wannan lokacin ba sai abubakar ya ce o mahadalla na ba shi fansa uwata da ubana wallahi ma a bihi fi hadhihi sa'a illa amru ba abin da ya kawo shi a wannan lokaci sai wani abu mai muhimmanci qalat aisha fa ja'a rasulullah sallallahu alaihi wa sallama fasta'azana aisha tace sai manzon Allah ya iso yayi izini fa udina lahu fa dakhala sai aka yi mai izini sai ya shigo ko fa azina lahu fa dakhala sai abubakar ya mai izini sai ya shigo dalili ne akan ko da abokinka ne in ya zo gidanka sai ya yi sallama sai ya nemi izini yawa wannan al'ada ta mu ta hausa sai aje ta abokinka ya zo in ya sallama wayan ka ne ko ka aka ce a kai ne kake to zauna nan kai ta sallama ko sai ka koma gida ka buga biyari ka yi kuskure wai kai so kake kawai da ya zo gidan ka same shi gaba ɗaya yana kan kujerar mai gida ma suna hira da uwar gida a kuskure ne ya yi sallama ɗin shi ne musulunci ina fata an gane faƙala da biyu sallallahu alaihi wa alihi sallama ne abu bakrin akhrij man indak annabi ya ce wa abubakar to fito da duk waɗanda ke tare da kai faƙala abu bakrin sai abubakar ya ce